الساعة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان هوبا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يومنا عشرون له وتن رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiran manzan Allah Alaihi Sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyar annabi Isa alaihi salam. Alhamdulillah za mu shiga suratun nisa'i wacce take a madaniya ce kuma ayoyinta ɗari ne da saba'in miyata wa kamsu au sitta wa saba'un aya wato ɗari da saba'in da biyar ko da saba'in da shida kamar da shekul islam ya ce tsakanin nan a ita wannan sura abinda take karantarwa tana karantar da hukunce-hukuncen abinda ya shafi al'amarin aure da maganan gado abinda ya shafi a kula da dukiyar maraya da kira abinda ya shafi tsayawa akan tauhidi dan can gaba za mu samu inna Allah la ya gafiru an yi shiraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha. To tana karantar da waɗannan abubuwa da wasunsu. Abdullahi bin Mas'ud ne yake cewa akwai wasu ayoyi a cikin wannan sura guda biyar wanda shi a wajensa samun su ya fi masa duniya da abin da ke cikinta. sannan abdullahi bin umar shi ma ya ce daga cikin ayoyin da ya faɗa akwai ayan nan da na ja ta yanzu a inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha a abdullahi bin mas'ud shi ma yake cewa akwai ayoyi guda takwas wanda wannan sura take suke cikinta shi ma kamar aida abdullahi bin abbasin ya faɗa yake cewa a wato wannan ayoyi sun fi kowace irin ni'ima a duniya da abin da ke cikin duniya baki ɗaya saboda tana cikin surori manya-manya na alkur'ani duka surorin alkur'ani manya ne amma tana ɗauke da abubuwa da hukunce-hukunce na addini masu yawa a ita wannan sura ta suratun nisa' sannan an ambace ta da suratun nisa'i ne saboda akwai al'amura na mata da yawa a cikin maganar sura ɗin. Ayin da za mu fara samu nan gaba kaɗan za mu fara jin maganar aure da maganar yadda ya kamata a zauna da iyali da dai abubuwan da ya shafi haka. Saboda haka tana farawa da haka Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taƙo rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رجيبا وبنجي سبحانه وتعالى يكين ذي أمر أفركم ونن سورة ya ayyuhan nasu ya ko mutane a wani lokaci idan an ce ya ayyuhan nasu musamman malaman tafsiri sun fi tafiya akan ana magana ne da mutanen maka ya ahla makka kenan in an ce ya ayyuhan nasu to ana magana ne da mutanen makka dan ai inda muka fito surar bakara ai akwai ya allazina amanu ta ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaquna الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل, وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم يا كتيمي ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنا ما أنا مغنى نيد متانا مكة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم saboda su ne ake ta jayayya da su akan maganan tauhidi saboda haka an baro makka wannan sura ta madina ne amma duk da haka za a aika musu da sako saboda haka Allah ma surutun afwan saboda haka ya ayyuhan nasu ai ahlu makka ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku a anan a duk lokacin da ka ji qur'ani ya ce rabba to sai ya kawo abubuwa na halitta wato shi yayi kaza shi yayi kaza shi yasa ma aya da muka faɗa yanzu ta bakara daga ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi ne khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi shine wannan ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an wa akhraja minas samarati rizqan lakum to shine ake magana akan me wato ana magana ne akan rububiyya ta Allah saboda haka a rububiyya daman tana ɗauke da maganganu ne na yin halittar Allah yanda Allah ya halicci kaza yanda Allah ya halicci sammai da yanda Allah ya halicci kasai da yanda aka halicci mutane da aljannu da dabbobi da tsirrai da jimadat baki ɗaya da koguna da duwatsu da rana da wata da taurari duka wannan a rububiya yana kunshi a cikin wato rububiya ta Allah subhanahu wata'ala to tunda akwai maganan halitta to shine ake aka fara aka ce ku ji tsoron rabbakumul ladzi wato ku ji tsoron rabbakum ubangijinku ai aqibahu bi an yutihu ai iqabahu afwan iqabahu bi an tudihu wato ku ji tsoron azabar Ubangijinku da me bi an tuɗi uhu da ku yi masa biyayya abinda Allah ya ce a yi a aikata abinda alkur'ani da hadisan manzala suka ce a bari a bari kamar mai tambaya ya yi tambaya shin wane ne rabbuna wane ne ubangijin namu sai aka ce allazi khalaqakum shine wanda ya halicce ku wallazi a min nafsin wahidatin daga rai guda daya shine wa adamu alaihi salam shi annabi adam ai daga jikinsa ne dukkan mun nan muke baki daya daga adamu ne dukkan halittar mutane take idan kaga bature ko kaga balarabe ko kaga ba indiya idan da kowa za wannan zai dinga shiga cikin wannan wannan ya dinga shiga cikin wannan ƙarshe Adamu za a samu annabi Adam shine asalin mu duka da bakar da bakar fata dan Afirka da mutanen China da mutanen a India da Larabawa wanda suke jaziratul Arab da wanda suke Latin America da mutanen America din da wanda suke Turai akwai bambancin bangaren turai da bangaren amerika eh wasu ba sani ba ko eh akwai turawa su daban amerikawa daban to duka wannan halitta baki ɗaya da mutanen asiya duka wayannan halitta duka daga adamu ne kuma abin da sa ka samu wannan bambance bambancen fata din shine bayan annabi nuhu alaihi salam bayan an yi ruwan tufana annabi nuhu an gama ruwa an fito da mutane sai haifi yaya uku akwai hamu akwai samu akwai yafe wayannan ƴaƴaye uku zuri'o'insu ne suka rabu a ban ƙasa shi samu shi ne kakan duk turawa da turawa da a da turawa da larabawa da wannan yanki na amerika din duka wannan shi samu shi ne za ka ji suna cewa lugatu samiya eh lugatu samiya shi samu din shi ne kakan wa'annan da na lissafa shi kuma a yatis shi ne kakan mutanen asiya abin da ya shafi china indonesia shi sa za ka ga su japan su ga su farare amma kirarsu daban ne ko ba haka ba za ga kirarsu su daban ne kuma ba wai ƙasa ɗaya ba ne ƙasashen suna da yawa za ka ga kirarsu su daban ne indonesia su japan su philippines eh, su uh, india su korea su korea ta arewa korea ta kudu duka wannan yankin dukansu su kakansu wanda daga jikinsu aka aka samo su su ne a shi ne ya fi su sai mu Allah kiyaye eh mu kuma hamu shi ne ai sunan ma ba da Allah kiyaye eh hamu sunan kakanmu mu kuma baƙaƙen fata mutanen Afirka mutanen Afirka eh haka ko aran ma kai na wai ana ma ce mun bi su more wato ta ina a wannan duniyar a ai zai wahala mutanen afirka na to wannan kuma amma dai anan kan mun bi su morewa ba harama eh to dama dama in kuma wanda ya imani ya imani da Allah ya ji annabi a can kaga shi ya more a nan kuma zai more a can eh kamar ta sahabbai ne muka ce za ba alu dusuri bil ujuri sun sun yi kuka suka ce to haka ne kam wallahi haka ne yaran ma eh mu mura to mu din ma ko da yanayi ne sa ake bin Allah ne saboda wani sai ya shawo ya yake bin Allah ba ko ba haka ba to shi wannan shine kakan mu ah shine wa hamu hamu eh bakaken fata gaba ɗayan mu eh tun daga tun daga ah Ethiopia an gane Ethiopia shine wayanda kuna ana tsallako ruwan bahar maliya wato baharul ahmar kenan ko ina kamar sunansa kenan nilul ahmar ake cewa ko dai wani abin da ya kama da haka to ana tsallakowa wayannan kasashen ake samu su sudan kun ga su larabawa ne ma amma zai ke yan tsallake ne kun ga su ma baƙaƙe ne irinmu su sudan su a ƙasar da na faɗa yanzu Ethiopia su ne menene Ethiopia lokacin mutanen inda Najashi yake kenan yi. Habasha, Habasha, masha Allah, Allah ya albarka, Habasha, yau Habasha, su Misra, da amma su su kuma ce suka zama, shi sa har yanzu su Maghrib ba su yarda su ‘yan Afirka ba ne, su ma ƙasashen ga su kamar haka, akwai Misra, akwai Morocco, akwai Algeria, an gane Morocco, akwai Algeria, akwai uh, Jordan, akwai tsaye kasar bayan Algeria akwai wata. Eh, na? Akwai wata bayan Algeria, to haka dai su ma, su kuma ana jayayya, su su ce ‘yan Afirka ne, ta ba mu yarda ba. su suna cewa su ba su yadda ba su sunansu maghrib suna kiran kansu maghrib wato suna kiran kansu maghrib to haka wayannan bangarora duka daga annabi adamu ya yawan nasu inna khalaqnakum ku min zakarin wa unsi wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqikum to min zakarin wa unsa din shine wa annabi adam da matarsa hawwa'u annabi adam alayhi salam to allazi kalagakum wanda ya halitta ku min nafsin wahidatin daga rai wanda yake guda ɗaya wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ran ya halitta wa wannan ran matarsa ita cewa ta ce na na hawwa'u a alaiha salam ko radiyallahu anha wa wadda ta zama a ita hawwa'u an halicce ta ne hawa'u bil maddi hawa'u kenan ba min zil'in min zil'in min adla'ihi al-yusra wato an halicce ta ne da haƙarƙarin annabi Adamu alaihi salam haƙarƙarin sa na hagu da shi aka cire aka halicce ta kuma kun ga shi haƙarƙari ai in ka koda kana kallon skeleto za ka shi haƙarƙari ai ba ƙashi ne da yake miƙe ba ko za ga kamar haka yake yana da ɗan lankwasa eh to manzo Allah ya ce su mata da aka aka halicce su da wannan lankwashewan suke eh ala gafarta malam haka suke wallahi ah to ita na Hawwa alaiha salamu an halicce ta ne daga ƙashi na haɗarƙarin annabi Adam alaihi salam wanda ya zama a an ce lokacin da ya yana bacci aka halitta masa ita domin an halicce shi an kera shi wato an yi an yi clay ɗinsa tun da daman in naka laƙana kun min turabin summa min nutfatin wato min turabin din shine annabi adam an halice shi ne da ƙasa yunku aka aka scale abin nan dinsa an ce mala'iku idan sun zo sun ganshi to sai su tama to ga wani abu ne da Allah kuma zai halitta an sun zo wucewa amma tun lokacin shaidan in ya zo sai ya kwankwashi kansa an gane ya kwankwasa kwankwankwankwan ya bubbuga ya ɗan yi maganganu ya wuce haka ya dinga yi shaidan to da tun farkon halittar adamu shaidan dama ya rena annabi adam eh sai ya daddakin lokacin ba rai sai ya daddaka ya kwankwashi tun da laka ne sai ya daddaka sai ya wuce ce wannan sai faɗi maganganu su dai mala'iku suna girmamawa to ana nan can sai Allah ya sa wani haske a jikinsa kun san hasken waye wallahi hasken manzon Allah ne saboda haka sai mala'iku lokacin ba a ce ma su yi sujada ba amma ya suke bin hasken sai su dinga sai sa shi an ce a goshinsa aka sa sai su zo su taru suna kallon hasken su ta kalla su ta kalla can wani lokaci sai hasken ya koma bayansa ba san lokacin da suke komawa bayansa ba sai duna rasulullah kenan manzon Allah shine nuruhu awwalul wujudi wujudan fa asalul usuli wal anjali haka shekul islam yace asalin hasken annabi shine awwalul wujudi farkon samuwa sai su juya su koma suna kallon wannan haske to haka hasken yayi ta yawo a tattare da annabi adam kawai wata rana sai Allah ya ce to wancan halittar ta da kuke ganin ta kamar ba wani abu ba kowa ya je mata sujada iskala rabbuka lil mala'ikati ko inni ja'ilun fil ardi khalifa to a lokacin ma suke cewa qalu ataj'alu fiha man yafsidu fiha wa yasfiku dima to anan malaman tafsiri suka ce an taba yin wata halitta kamar mutane kafin ayyomu haka Allah ya taba yin wasu abu kamar haka can a baya sai suka dinga saban Allah sai aka fasa su sukan an gane to shine aka sace wannan sabon zirin to su mala'iku sun san waccar kadiyar da ta faru sai za su ce tambayan Allah ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusaddu bi amdika wa nuqaddisu laka to tunda kun ga nan akwai karatu maimakon da suka faffaɗi wannan ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima'a su shiru mana amma dawo da taskiya kansu su ce ah mu kuma ga mu to am ko da sai aka sai alara sai aikin ta eh tunda da kawai cewa suka ce ah ya aka yi za a yi ya ubangiji za ka halicci wanda suke zubar da jini suke suke israfi wato suke keta suke keta dokoki suka yi shiru to me yawa a karbi maganar su amma tunda suka yi sun dawo suna ta zikiya yanzu suna so gwananun sabbiyu bi hamdu kawai har ma sun ga aikin su kenan ko kala inni a'lamu ma la ta'lamuna ai a'lamu din nan a cikin wannan abin da kuke gani a cikinsa ne wata halitta za ta zo wacce ban taɓa halitta irinta ba wadda ban taɓa san wani irinta ba shine sayyidina rasulullah shine alam wala ta alamun da ai shikenan aka ce ai sujada ko ba ka bane shi shaidan sai zama abe wa takabar wa kana min al-kafirina sai mu har ake tambaya qala lima Allah tasjida is amartuka ko qala ana khairun minhu kalaktani min narin wa kalaktahu min to kun ji can inda yake kwankwasar kenan yace a ya zan yi da masa sujada bayan ka halicce ni da wuta eh saboda ita wuta zafi wani sirri ne mai girma a cikin tsarin halitta. E shi da wuta da zafi ba? Ai abinda masana suke cewa su ibn Sirin suka ce alharru harkatun wa hayatun. Harkatun wa hayatun. Shi zafi yana da wani sirri. Misali, duk wani ɗan bishiya yana nuna ne in dai wato ba abin shuka ba abin da yake tsirowa da kansa yana toho ne lokacin me lokacin zafi lokacin sanyi na yi kadewa yake haka ne zama haka ne to ka samu jikin mutum wanda yake rayuwa in ka taba jikinsa ko da a lokacin ka ji sanyi to wani lokaci za ka ji jikin yana zafi ana gane mutum ya mutu ne ma aka ji ya yi ne ya yi sanyi kalau saboda suka ce albardu mautun wasu kotun. Eh, yanzu ruwan sanyi da ake sha a turji, ba ana shan ruwan sanyi ba, to koma bayan turjin me za ka ji. AC, idan AC na baka iska a cikin ɗaki, to ka dawo jikin AC me za ka ji, to haka injin mota. inda za a yi tafiya da mota zuwa wani zuwa wani wuri a buɗe injin ba wanda isa taɓa da hannu to zafin shi ne sirrin tafiyar ina ba ta hangami zafin shi ne sirrin tafiyar so shi zafi harkatun wa hayatun duk abin da yake motsawa in dai abu yana motsi to zafi ne yake motsa shi kuma abin da yake ci gaba yake wato yake samun development yake samun ci gaba in dai halitta ne to zafi ne yake ciyar da wannan abu gaba amma sanyi yana dawo da abu baya ne sanyi yana dawo da abu baya ne to shi sanyi a zahirinsa ne sanyi amma batininsa zafi ne shi kuma zafi a zahirinsa ne zafi amma batininsa rahama ne sanyi ne sosai abinci in an ce yanzu za mu rayu sai da abinci ko ba ka bane to in ba zafi ne yake dafa mana abinci ko ba haka ba to ko sanyi din ruwan sanyi in ana so a sha mai sanyi a lokacin da ake so to dole sai an hada da zafi sannan a samu sanyi to da haka qala ana khairun minhu kalaktani min narin wa kalaktahu min din sai ce ya ubangiji kuma wanda suka san ilimin ramli ilimin ramli eh idan sun sani wato farko nari ne a farko haka ne daga nari sai hawa'i sai ma'i ƙarshen shine turabi eh wanda ya fi kowanne ƙasa shine ƙasa shine yake wato a wato shine a cikin abubuwan da suke maɗaukaka shine mafi ƙasa to ko taurari za ka ji nariyai su aka fi girmamawa akan wanda suke wanda suke a turabai yawanci tauraron turabai za ka gan su na hisai ne haka ne ai afuwa a to a takaice sai anda shi da yake cewa kalatta ne min narin wa kalatta min din to shi annabi adam kenan alaihi salamu wa kalaka min ha zawjaha da saboda haka da ya tashi yana bacci aka cire wannan haƙarƙari aka yi masa matarsa hawa da ya farka sai ya ganta sai ga wani abin sha'awa kuma ga halitta irinsa kuma abin sha'awa haka to an ce har zai taba ta sai aka ce a'a ba haka ba ne sai an yi aure saboda haka me ya sadakin auren salatin manzan Allah eh shi annabi ba tun da haka ne kana ɗauka yanzu ne wasu mutane suke girmama manzan Allah ko aljanna aka shiga gaba ɗaya adanta abin da yake cikin aljanna duk adan da aka yi wa aljanna an rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah yana daga cikin adam ɗin lokacin da har sun saba da matar har lokacin da aka ce kare su itaciya ya ci to yana ta tunanin yana ta tasawuri yana ta tafakkurin da me me zai gaya wa Allah ya tuba sai tuna me zai gaya wa Allah ya karbi tubansa sai tunani yace yana ganin Allah yana ta hada sunansa da sunan wani yace wannan din nan mai daraja ne to da haka sai yace ya Allah ina roƙonka albarkacin wannan da kake hada sunansa da naka Allah ka yi min afuwa fatalaka adam rabu kalimatin ko fataba alayhi inna huwa tawwabur rahim duk da wasu malaman tafsiri sun sun kawo maganganu akan wato kalimatin din wasu ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu kowa dai ta irin a bayanan dai amma su su bai abinda suka ce kenan ya ce yana tawassuli ne da manzon Allah ai masa afuwa sai aka yi masa saboda haka da ya tashi sai ya ganta saboda haka sai aka yi aure to shine Allah yake gaya mana anan Allah zai kalaka kun min nafsin wahida an halice mu ne daga Adamu ita ma Hawwa'un wa kalaka minha zawja daga wannan ran aka halitta aka halitta mata matarta ita wannan ran kenan ita ranwa ran Annabi Adam ay Hawwa'u bil maddi min dil'in min adla'ihi al yusra wa bassa ay farraqa wa nashara daga nan daga wannan haihuwa din sai kuma daga wannan halitta din sai haihuwa ta yatsu shine suka dinga haifan ƴaƴaye bibbiyu bibbiyu tagwaye tagwaye tagwaye an ce ya haifi tagwaye tagwaye sau ashirin da wani abu ko sau sha na sau sittin da wani abu Allah ta kada alkhairi to a cikin su ne yanda ake yin auren farko yanda zaka ga shari'a tana canzawa yanda ake a yanzu ba zai yiwu mutum ya auri kanwarsa ba ba zai yi ya auri yarsa ba ko ba ka bane ba zai to amma a shari'ar farko ko an ta jima ubainan uktaini ma aiko yawa shi ma ai illa ma kar salaba ba zai yi ka haɗa yan uwa misali kai ka auri mace kuma ka auro kanwarta ba ba zai yi ba ka haɗa su tare ba a yi sai dai ko in ta mutu sai ka sai ka mai gurbinta da yar uwarta to shari'ar farko haka aka yi amma ana sabawa yawa daman mata da maza ake haifa sai a ɗau wannan na farko sai a ɗau wannan namiji sai a haɗa shi da ‘yar uwarsa amma ba abokiyar haihuwarsa ba sai a haɗa shi da ɗaya daga cikin ko misali in su ne in wayannan na farko namiji da mace to namijin farko sai a haɗa shi da macen haihuwar baya shi ita kuma macen farko sai a haɗa ta da namijin baya to haka aka dinga haɗa su aure har ma abin da ya faru ya faru na kashe wannan yana son ƴar uwarsa yake so ya aura har ya kashe ko Allah yake gaya mana ga yanda aka yi ga yanda aka yi dai aka yi har ya binne to kabila da habila na'am to saboda haka a wa kalada mina zawjaha wa bassa minhuma aka yada wato wa farraka wato daga nan haihuwa ya yadu minhuma daga gare su min adama wa hawa rijalan a suka haifi mazaje kasiran da yawa wani sa'a wato da ‘ya'yaye a maza da mata, kalaka Adama biyadihi, Allah ya halicci annabi Adam da hannunsa, wa kalaka Hawwa, Hawwa'a ya halicci Hawwa'a min dil'il yusra daga wato haƙarƙarin annabi Adam na hagu, wa basa min umari zalan kasira na sa'a wato kasira su zalika, wato suka haifi ‘ya'yaye, wato, wato suka haifi ‘ya'yaye daga nan duniya ta fara yaduwa. wattaqullaha Allah ya sake cewa ku ji tsoron Allah nan an bawa kafiran makka ake bawa labari shi qur'ani yana da abun mamaki musamman a hannun wanda aka aiko shine wa sayyiduna rasulullah qur'ani yana da matukar abun mamaki shi manzo Allah nan ba gun wani je karatun nan ba amma ga shi yanzu ana ba mu labarin halittar annabi Adamu mutum na farko da aka yi a duniya tsakaninsa da manzo Allah annabawa nawa annabawa sama da dubu ɗari ko ba ka bane annaban Allah dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu shi wannan shine na farko wannan shine na ƙarshe to tsakanin su annabawa sama da dubu ɗari annabawa kawai ba wai mutane ba amma ga shi ya zo yana ba da labarin halittar farko a duniya ga yanda aka yi ga yanda aka yi ga yanda aka yi kuma waye malaminsa wallahi babu babu wa innahu latulqal qur'ana min ladun hakimin hamid shi yana karban qur'ani ne kai tsaye iliminsa daga Allah ne sallallahu alaihi wasallama jama'ar musulmi in ba mu yi imani da annabi Muhammadu ba da wa za mu yi imani waye zo da wani labari abun mamaki da ya wuce wannan wallahi ba mu ba wanda ya zo da wata magana da ta kai wannan ba wanda ya zo da wata magana da ta kai wannan abun mamaki babu ba a taba yi ba a duniya ba a taba ba saboda shi ne yake faɗan duk annabawa ma annabi Musa idan an aiko shi ga banu Isra'il iya abin da za a samu a cikin littafinsa za a samu bayanan annabawan da suka wuce ne da shari'arsa iya abin da za a samu na bayansa sai maganar manzan Allah kawai za a nuna za a kawo sifar annabi ne kawai amma shi ba manzan Allah ba haka bane duka labarin annabawan nan gaba ɗaya idan ka duba tun daga tun daga suratul anbiya tun ma daga suratul yunusa suratul hudin zaka dinga samun maganganu da yadda annabawa suka rayu da mutanensu da yadda aka yi suratul daha suratul suratul ankabuti suratul isra'i duka wayannan surori sun yi ta maganganu ne akan wa akan annabawa da yadda suka rayu shin annabi yana nan aka yi ne yana nan aka yi baya nan baya nan aka yi amma ga shi yana ba da labari kuma labarin nan baya sabawa da abin da yake cikin littattafansu haka na jashi ya faɗa da ya tura su Jafar bin Abi Talib ya tura su su je su gudun hijirar da aka fara yi a musulunci saboda matsi yayi yawa a Makka annabi ya tara wasu daga cikin sabban sai ya ce ku je hijira Habasha wurin Najashi shi Kiristan kafin su isa su Abu Jahal sun samu labari suka yi maza maza maza suka aika wasiƙa kafin waɗannan su je su sun riga su zuwa to mutanenmu ne na makka larabawa za su zo ma ba mu yadda ka soke su ba in sun je ka dawo mana da su ta shi kenan suka iso najashi ya sauke su saboda shi yana so ne tun da an ce sun ba da bayani wani ne wani ne wata wani addini kaza kaza shi kirista ne yana so ya ji me labarinsu suka zo ya sauke su yace to ku bani labarin mutumin naku me babban ɗabi'arsa suka ce babbar ɗabi'arsa yana girmama baki kuma mutum ne mai gaskiya mutum ne mai amana duk garin namu wanda duk mai samu wanda da yake so ya bada ajiyan kayansa ba za a zo ana rikici ba shi ake bawa yace to akwai wani sako ne da yace Allah ya ya aiko shi da shi saboda shi kirista ne kirista yana da littafi ko bai da shi yana da littafi sunan littafinsa da turanci bible ko ba kama eh an ce wai wani wani tsoho ne yake tafiya wai kirista a wasu yan mata kiristoci ne suke tafiya shi ne wani tsoho ya ce musu sannan ku arna suka ce a ba mu ba arna ba ne mu kirista ne ya ce da turanci kenan saboda haka suka karanta masa suratu daha ko suratu maryam tsakanin wa'annan surori wallahi an ce najashi a tarihi kuka ya fara yi kuka ya fara suratu maryam wa zikrul fil kitabi maryam ko izin tabazzalna laha makanan sharki ya karanto ya karanto ya karanto har zuwa kan annabi isa din wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atu hayya ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمتر ما كان لله أن يتكز من ولد سبحانه إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون kawai sai fashe da kuka sai fashe da kuka yace yace wallahi ba bambanci abinda aka saukar mana da abinda aka saukar muku annabi yayi gaskiya ko bai ba jama'ar musulmi sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu ba wani wanda za mu yi imani da shi bayan manzan Allah babu ba mu shirya imani da wani mutum ba wata halitta ta zo ba mu shirya ba wallahi saboda mun ga abin da mun sani a kafin wannan ƙur'anin ba a yi wata magana kamar ta ba kuma shi ƙur'ani ya ba da cikiya ko ya ba da cikiya ya yi magana kuma tun lokacin ya tun shekara dubu da ɗari hudu yake wannan maganar kwanan na faɗa a nan ya ba da cikiya wani ya zo ya kawo irin wannan maganar wallahi jama'ar musulmi da a ce ƙur'ani ba daga Allah ba ne ko da an yi ƙur'anai yanzu sun fi miliyan wallahi da an yi ƙur'anai sun fi miliyan saboda me saboda shi addinin musulunci addinin kullum challenging ɗinsa ake yi kowane farfesa ya je gama ya gama bokonsa ya gama larabcinsa kawai in ya tashi fitowa project ɗinsa kawai ƙur'ani zai fito da shi ko ba ka bane sai ya fito ce to gana wani ma amma tun wancan lokacin an ce su kawo ma menene an ce su kawo ayoyi goma an ce su kawo tura aka ce to ko mafi kankanta su kawo ko da in na adana kalkausar ne ayoyi uku a kawo wani ya je shirya wata magana da larabci da hukunce-hukunce ya zo ya kawo ya karanta a ji sai a ɗauko ƙur'ani a an yana gama nasa wallahi da an karanta Qur'ani sai ga wancan ya zama wani yaran banza kamar yaran yara kun san yara in suna magana ba za a ba a ganewa saboda mu'jizar alqur'ani to mu da muka samu wannan littafin da ko ba littafin da ya sai ba da wannan sikiyar sai qur'ani mai magana jari yana gamawa idan ya buga kirje ce to yana so a kawo littafi irin magana jari za ka sha mamaki in wani ya shiga ɗaki ya je rubutu ya fito da shi sai an manta da an yi wani littafi sunansa magana jari ko ba haka bane haka ne duk wani mai rubutu ko duk wani malami ko duk wani wanda yake ya isa a ilimi ya je rubuta wani littafi yana rubutawa idan ya shekara ana shiga da shi jami'a zaka ga an ce first edition ko kai ne dan boko sosai me yake nufi da first edition wato in ya kawo shi suka duba farfososhi suka dudduba suka duba ya ce to an fara samun gyara to za a yi za a masa za a yi masa za a yi masa takarizi shikenan sai kaga an an an an masa gyaran raki me yiwa wasu maganganun da ya faɗa bara a cikin littafin bana an samu canje canje to dole sai an yi gyare gyare haka yana shekaru ana ɗara shi sa zaka yi ta ganin first edition second har ten sai kaga wani littafi ya je ɗaya biyu uku kuma duk maganganu ne na wasu sannan duk bokonka in ka je ka jami'a kana yin project kana gama in ka tsaka shi library in wani ya zo duba ya duba aka bashi labari zai yi rubutu akan wannan to in Allah da zai yi maganganu zai dora ne akan inda ka tsaya ina ga chapter abin da ma'aike yake na jami'a wanda suka san research method haka ne za ka ɗauko abin da ake yi shine wanda ya rubutu akan nukudar da kake magana da za ka yi magana a kai in an samu wanda ya taɓa yin rubutu a kai to yanzu kai za ka ɗauko rubutunsa, amma kai kuma za ka ci gaba ne ko za ka saba kan wani batutuwan da bai taɓo ba a rubutunsa. Amma kuna ganewa? Ana ganewa kuwa? In ba ganewa yi mutan jare. To saboda haka, yadda abin yake kenan, to amma ƙur'ani fa. kun taba ji wanda ya zo ya ce ƙur'ani ya zama kaza za a gyara ko wayannan littattafan da muke faɗa su a taura su bible din bible kashi nawa ne ga tsohon alkawari ga sabo ga tsohon kaza ga sabon kaza ko ba ka bane kullum a cikin zama suke kun wai maganar Allah kullum ana zama ana gyarawa amma littafinmu wannan na manzan Allah din nan tun da aka aka gama saukar da shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ka sake jin wani ya shiga wannan littafin yayi wata magana ku tambayi aran momi za su gaya muku idan mutum ya gama rubutunsa yayi nusu ko sumuni ko kaza ko in ya gama ya cika allansa yana zuwa gaban aran ma ana darasu wallahi in in wasali sama ne ya dawo da shi kasa wala za a tsaya da rasu a ce nan wasali sama ne a gyara ya dawo wasali sama dan Allah wannan wani irin littafi ne jama'a ai girman sa ya kai girma walau kana min indillahi lawajadu fi ikhtilafan kaseera saboda haka gaskiya ne qur'ani daga Allah ne saboda dalilai suna da yawa da yake tabbatarwa mutum cewa wallahi qur'ani gaskiya ne wannan fa ba wai mun tabo ilimomin cikin sa bane a shi dungurungum din sa kawai banda ilimomin da suke cikin sa in sciences ne ka shiga akan alqur'ani zaka yi mamaki zaka yi mamaki yadda alqur'ani yayi maganganu masu yawa wanda turawa da yawa suna shiga musulunci ne da research ɗinsu a cikin alkur'ani su samo wani su je laboratory su ta bincike su ta bincike su ta bincike su gano wani abu da ƙyar sai a ce musu ai a cikin ƙur'ani a ƙur'an akwai wannan maganan in suka bincika sai su ga maganan binciken su nan kwabo da kwabo kuma sun san ƙur'an ɗin nan bayan za a kai ba tun shekara dubu da wani abu sai su gaskata prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wallahi mu yi ƙara imani da Allah sannan jama'ar musulmi duk wanda zai taba mana wannan littafi shi kadai ne ba ba a rigima a cikin sa ku ba ga yadda ake rigima a cikin hadisai ne sai ka gama jan hadisi sai malami ya ce maka da ibi ne ko ba ka bane sai ka gama jan hadisi ka dage ka dage ka jawo larabci da kyar ka masara da jawo a da ibi ne ya kore ka da hadisin ka ba kenan yanzu ba za a karba ba amma shi wannan shi ne kawai muke da shi wanda ba yanda za ka ce kaza ko ka kawo wani ba zai yiwu ba saboda haka duk wanda zai taba mana wannan littafi da masu karanta shi wallahi kar mu yadda saboda yanzu kwanan da wasu 'yan siyasa sun fara wasu maganganu akan Qur'ani akan almajiranci almajirai kaza kaza kaza da datti da menene su ne suke daukan gariyo suke daukan bindiga suke harba mutane almajirin ya zo mu masa bayani eh ya zo mu masa bayani duk yanzu ka tattara masu shaye-shaye yara yan kalara da masu tsara mutane da masu shan wani abu billahi la ilaha illa huwa bana rantsuwa bana bana tunanin zan kafara a cikin wannan rantsuwar da nayi in an tara mutum ɗari a cikinsu kashi casa'in da iyayensu ba almajirai ba ne kowa da gidan babansa haka ne kashi casa'in duk da gidajen iyayensu to ina almajiri ya san wani ina ya san wata bindiga na yana neman kokarin neman abinci kuma shau ɗayar tuntun ya ba su method sun ƙi yadda ne suke kaucewa maganar ba maganan bara ne aka ce ba za a yi in an ce za a haraba da muna fata amma abin da shehu ɗari yake cewa ku kawo musu abin da za su ci ba wai an ce wai har za ka ga wasu malamai yan salafiya nan suna ta wani kilibibi ba alakan ba alakan qur'ani da bara ba alakan karatu alqur'ani da bara ina jin wani yana cewa shi yayi karatu a gidansu a gidansu yayi karatu yayi boko na tiyata ya kaga ka faɗi tun daga nan na yi boko na a gidanmu na yi karatu kuma alhamdulillah na samu ƙur'ani kuma ban yi bara ba to ai daman masu cewa wato masu cewa a yi baran ba cewa suka ce dole ba sun ce ba za ku hana bara ba sai kun ba wa almajiran abinci ba laifi ba ne a zauna a yi tsari lallai amma ku ce za ku in kun hana baran ba kun hana karatun ƙur'anin ne shi ne hikimar kawai amma in kun ce yanzu shugaban da ya gabata jonathan ai yayi yayi menene yayi tsangaya da wannan almajiri schools a Najeriya a arewacin Najeriya nan ya gina wurare jewa to kuma ku zo ku dora daga inda ya tsaya mana ai listin ai listin malaman tsangayu a duba almajiran da suke tare da su sai a dinga fakewa da wata magana a ai mutane suna ɗauko yara daga ƙauyuka ba sa iya ciyar da su suna kawo malamai ni na yarda da haka ba laifi maganar da aka faɗa ɗin amma ku sani. A idan ka ga wani yana bara, kwanan nan mun faɗa, wani ne cinye masa abincinsa. Eh, in ka ga wani yana bara ko to wani ne cinye mara abincin, shi sa ya fito bara, shi ne gaskiyar magana, kuma almajiran eh akwai manya yawa suna can a aina shi ne gaskiyar magana mutum ya tara ya ci abincin mutum ɗari to kaga dole goma ko ashirin a gansa kan titi suna neman abinci kuma matsalar shi ne ai ba wai almajirai ne kaɗai suke bara ba ko ba ka bane ba almajirai ne kaɗai suke bara ba a yau halin da aka shiga na kuncin rayuwa ha Allah da ya kira yi Allah ya sauke a wa basta minha rijalan kafiran wa sauttaqulla Allah ya ce ku ji tsoron Allah Allah zai tasaaluna bihi wanda kuke tawassuli kuke wato kamun kafa bihi da shi ittaqulla allazi tasaaluna idza sa'alta akaka wato wanda kuke cewa in mutum zai karbi abu a wurin dan uwansa ce ba ni dan Allah ba ni dan Allah ba ni dan Allah ko an shi duka billah ko bi haƙƙillah fi ma bainakum haythu yaqulu ba'dukum li ba'din as'alu as'aluka billah wanda suke cewa tsakanin junan su in za a karbi abu a ce dan Allah wa da ba ni kaza shine wattaqullahi allazi tasaaluna kenan bihi ku ji tsoron Allah da kuke kamun kafa a tsakanin ku ko da ƴan uwanku in za ku karbi abu a wurin su kuke cewa ai muku dansa wal arhaba da zumunci wato bayatan da ana girmama zumunci har sai kaga ana cewa a wani dan zumunci kai mun abu kaza to kuma sai yayi din a duk da lokaci ya kure akwai kisar annabi Musa wanda ya zama lokacin Karuna a Haruna ya kasance musulmi ne kamar yadda aka sani asalinsa musulmi ne shi Karuna yana cikin sabon annabi Musa kuma wasu ma sun ce ma yana da dangantaka da shi so da haka ana ta da'awa ana kiran mutane suna tare da annabi Musa wata rana sai zai samu annabi Musa ce ya Musa ina roƙo kai roƙa min Allah ya yi min talauci in zama mai dukiya annabi Musa ce masa ƙaru na mu ci gaba da aikin mun nan ci gaba da lallabawa a haka yace a'a shi dai yana roƙo a yi masa addu'a annabi Musa ce in muka yi maka addu'a kar fa ta jawo maka halaka yace a'a ba zai halaka ba kenan annabi Musa ya masa addu'a ya masa addu'a nan arziki ya fara ya fara dabbobi tun yana tun yana zuwa yana yana latti wurin zuwa gun annabi Musa tun yana latti yana zuwa ba akan kari ba har ya kai ga sai a wuni guda ba a gan shi ba ce ya karuna ya ce wallahi muna nan muna kula da dukiya a'a har ya kai ga sai dau tsawon kwanaki bai zo ba ya dukiya duk abin da ya taba sai zama arziki ya tara dukiya mai yawa saboda haka sai annai musa ce to sai ayar zakka ta sauka musu a wannan lokaci sai aka ce je aka ce masa ya bada zakka sai ce oh hasada ta shiga musa daga ganin nayi kuɗi kuma shi kenan sai ka zo ka ce yanzu kuma wai Allah ya ce kaza dan adam kenan eh saboda haka sai ya sai ya bujire sai ya fasa imani ne da kai ina to na fasa na fasa shikenan sai zama abokin gaban annabi Musa karuna Allah ake karantawa za ce dukiyarka ko ta kai ta dan karuna ko to shikenan wata rana kawai sai shirya annabi Musa wata wani wani makirci sai samu wata karuwa wata tafi kowace lalata a gari kowa ya santa sai ce to zan baki kuɗi ai na so ke min wani abu sai Musa ya zo tsakiyar mutane na wa'azi sai ki kefa ƙwarya a cikin ka a cikin ki sai ki ratso mutane sai ki zo ki ce kai ko me zaka gaya wa mutane wannan cikin naka ne suka shirya ya bata kuɗi mai yawa shikenan annabi Musa ya tara banu Isra'il ana musu wa'azi kawai sai ta zo ta ratso maza ta keta mutane ta shigo ta ce kai kome za ka gaya wa mutane kamar yadda aka tsara ta ce musa kai kome za ka faɗa wannan cikin fada yake tare da ni kai kai mu ramin shi annabi musa kowane annabi an ce ana ba shi ƙarfin mutum arba'in to shi kuma an ba shi ƙarfin annabawa arba'in so da ai zai fafata ne da manyan mutane eh shi fir'auna an ce yana karyawa ne da raƙumi za ka sai ɗan waken naira sha biyar ko to shi haka yake raƙumi to da ka za a kara ne da manyan mutane saboda haka dole a in za a tashi yin musa za a yi shi da to shi karfin annaba arba'in aka ba shi saboda haka anai musa da ya dube ta ya daka masa tsawa sai ƙwaryar ta faɗo sai da zanin ma ya kunci an ce sai da ta kai gashin jikinsa yana huda rigarsa tsabar ransa ya ɓaci cewa ya saki wannan abu ta ruɗe ta shiga saboda ya daka mata tsawa ta shiga tashin hankali sai da ce karuna ne shi kenan sai ce Allah da ni tsala amuwalim ko Allah ka shafe su da dukiyarsu saboda haka kawai sai wa karuna addu'a shi karuna ba mutuwa ya irin mutuwa haka ko a wurin yaƙi shi nitsewa yi ƙasa ne ta nitse da shi saboda haka kawai sai annabi musa addu'a ce Allah da shi da dukiyarsa duka su nitse duk inda dukiyarsa take kawai sai ta fara nitsewa ƙasa shi ma yana nitsewa sai yana musa zumunci zumunci musa ai abuwa ai abuwa musa na tuba yana kama shi sai da ya nitse gaba ɗaya ha sai annabi musa yaje zai munajati munajati ta gagara zai gara da Allah abu kuma ya gagara aka ɗau lokaci yana so zai munajati to sai da ya shiga halwa yayi wani abu na halwa sai ya dawo ubangiji sai ya masa fatayi sai ake yake cewa yace na yi fushi ne da abin da kai yace dan uwanka karuna yana tambayanka yana roƙonka dan zumunci dan zumunci amma ka ƙi masa afuwa ya ce don saboda adani ya tambaya a lokacin bai tambaye ka ba da na yafe masa duk abin da yi wa annabi musa alaihi salam to shine malamai suke magana anan akan maganan zumunci shi yana da girma sosai wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ya gaya mata wanda ya sadar da shi Allah zai sadar da shi wanda ya yanke zumunci an ce wanda baya zumunci ma baya jimawa a duniya yana mutuwa da wuri saboda ana yanke shi haka Allah ya ce saboda haka a dinga zuwa gun yan uwa ana ziyara idan zumunci kashi kashi ne an ce akwai zumunci da idan kana da hali ka dinga kyautata wa yan uwa ko da baka je inda suke ba sakon ka dinga zuwa hannunka a buɗe kar ka zama mai hannun masu dambe an gane yawa ya zama hannunka kullum a buɗe to zumunci ne wannan in ba ka da shi haka kawai ka niki gari ka je gungiyar uwarka ko dan uwanka ka gaishe shi to Allah yana son wannan wa taqulla allazi tasalu nabi wal arhama wa kanu yatanashaduna bir rahimi wato suna mutanen a su mutanen baya suna roƙon abu sai amin kaza dan zumunci an gane dan alfarmar zumunci kamar yadda karu ne din nan inna allaha sani Allah madaukakin sarki kana ya kasance alaikum akan ku bayi duka raqiba ai hafizan wato mai kiyayewa ne li amalikum da ayyukan ku wa mujazikum biha kuma shi zai muku sakamako akai subhanahu wataala zamu takaita saboda lokaci ku aya ɗaya ma muka yi ko na maran ma yau baka aikin naka bai kai sosai ba Allah ya mana jagora kai tambaya da mun ce za mu tashi saura kwata ne ba ko a ma haka muka ce afuwan afuwan
Allah ya saka da alkhairi a gabatar malam kafin mu shiga bayani akan tambaya muna tunatarwa idan uwa waɗanda suke zuwa halarci suke halarci wannan mazauni mai albarka wajen kokari na sanya hannunsu a cikin al'amarin addini ma'ana gudunmawa da ake bayarwa a ƙara ƙoƙari a kan ƙoƙarin da ake yi musamman a sadaka da ake ta bayarwa domin shirye-shiryen wannan gagarin tasiri da ake gudanar mana muna gode wa malam tare da mai ja masa baki Allah kuma ya ba da ikon taimakawa Allah kuma ya saka wa kowa da alkhairi waɗanda ake bayin da Allah yake yanta a cikin wannan wata Allah ya samu a ciki baki daya Allah kuma ya ƙara mana ainihin biyayya da abin da malam ke karanta mana za mu je tambaya ta don ci gaba da tambayoyin da suke gaban masu yawa za mu karanta abin da ya sauka malam wani ne yake cewa salamu alaikum tare da fatan ka sha ruwa lafiya ya ce shin malam kamar sallolin da ake yi bayan an yi asham ana ba da wasu nafifili ya inganta ne wannan nafifilin da ake bara na sallolin dare daga manzan Allah ya inganta
gaskiya a ba wani nasi da ya nuna cewa magana sallolin nan da ake a ce sallama goma ko a karanta inna ɗaya na ƙafa kaza an gama za a karanta wurdi kaza a daren kaza gaskiya ba wani nasi da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na wannan salloli sai dai a ba ba za su zama wato a ce kar a yi ko haramun bane wannan ijtihadi ne na malamai kuma ina ga su ma wanda suke wato wannan ijtihadi din ba suna cewa hadisi daga annabi bane ko kawai dai za a ce daren 20 misali daren 25 yau a sallah raka'a kaza sallama kaza bayan fatiha za a karanta sura kaza kafa kaza an sallama za a ja uridi kaza ba sa cewa daga annabi su ma ban yi tunanin akwai ni dai ban taba gani ba amma nakan gani ko a social media tun ma ba irin wanda zaga ana turowa a tais ko kuma abin ana sanarwa a masallatai da ana yi masallatanmu haka irin namu dai na na bayan Allah sosai
saka da alkhairi a wannan kuma cewa ya gabata malam me hukuncin mai yin barcin safe bayan sallar asubahi
to gaskiya a barcin safe da wanda ake yi bayan sallar la'asar a wasu sun ce yana gadar da talauci an gane an fi so mutum ya zama a kar ya yi bacci sai rana ta fito alal akalli ya zama irin ko shida da sama da rabi kenan ko lokacin da rana ta fito ka yi lazimi ka wato ka samu ganawa da Allah bayan sallah asuba din nan sannan sai mutum ya kwanta bacci haka nan wanda ake bayan sallar la'asar eh sun ce shi yana gadar da mantuwa kuma da talauci shi din ma har yanzu saboda haka dai a takaice kenan amma shi ma ba wani lassi gaskiya sarihi wanda ya zo da ita wannan magana ɗin sai dai mu ba masu ƙaryata abu ne da ya zo da an kawo abu a ƙaryata ba saboda sau da yawa shi addinin nan wani irin wato addinin musulunci abu ne addini ne mai faɗi kuma dama ai an buɗe wasu ƙofofi bayan maganar Allah da ta annabi an buɗe wasu ƙofofi akwai ƙofofin me akwai ijtihadi akwai kiyasi akwai ijma'i ko ba haka bane ijtihadi kiyasi ijma'i wannan duka malamai ne ba suke yi kuma musulunci bi ya yadda da wannan wa man yashaqiqi rasulun min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minina nuwalli ma tawalla wa nusdi jahannama wa sa'at masira to ba laifi bane duk abin da zai zama wato zai baka dama ka ƙara kusanta da Allah ka rike abin da muhimmanci na'am a shi kuma wannan wani gaye ne yace menene hukunci gaye kuma eh to tambaya ta kuma kansu ne yace yana tambaya ne akan masu yin askin banza su rina gashin su dawo fari Haramun.
ya sallan su yake manzo Allah ya hana akwai hadisi sahihi masu yin gashi masu aske wani waje a gashi su bar wani waje haramun ne hadisi sahihi manzo Allah ya hana saboda haka ko za mu zo da almakashi ne a mun tabbata wanda suke a wanda duk zai zo gun tafsiri eh saurari alkurani ai ba zai bar gashinsa eh ba zai yi afke wani waje ya bar wani waje ba to lallai haramun ne manzo Allah ya hana haram annabi ya hana annabi ya hana a ji da kyau yawa shi ba wai ijma'i ne ko maganar malamai ba manzo Allah ne ya hana ba yi
to za mu takaita daga mai tambayan da yake cewa malam tambaya ta shin ya ake yin niyan wazifa da zikirin juma'a اللهم إني نويت أن أتقرب إليك بقراءة الوظيفة في طريقة التجانية اقتضاء بسيد شيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وأن النوزيبة إن هيللاني اللهم إني نويت أن أتقرب إليك بقراءة الهيللة الجمعة في طريقة التجانية اقتضاء بسيد شيخ أحمد التجاني رضي الله عنه ba zai ya dauka ba ya je gun malam ya kara masa bayani saboda abun ya yi sai ni ma ban dauka ba Eh, ya yi yawa to sai sako sai sako daga wani bawan Allah yake a akar makalla tare da fatan an shawara lafiya yace na turo takarda ta ne don in sanar da kai cewa tun daga jin kasidarka da nayi wata rana nake jin ina kaunar ka Allah ya sanya sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kana son mutum ya kamata ka Kwarai, gaya masa kwarai, kwarai.
shi yasa na gaya maka ni masoyinka ne tare da fatan Allah ya kara wa soyayya albarka amma ban sani ba ko mace ne Ah, eh ba ku gani ba namiji ne ko to Allah ya saka da alkhairi
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya kawo malaman mu da alkhairi. Allah ubangiji ya musu kyakkyawan sakamako da gidan aljanna.
Amin.
Allah ubangiji da mu da su Allah ya hada mu a gidan amin.
amin ya rabbi, amin ya rabbi.
To jama'a muna so mu dan yi jawo hankalin mutane akan wani bayani akan magana wannan karatu da ake yi.
Na'am.
Lalle kamar yadda ɗaru shi shehi yake bayani akan cewa jama'a suna iya bakin ƙoƙarinsu Allah Ubangiji ya saka wa jama'a da alkhairi. Allah ya biya su duk wanda ya taimaki ya yi taimako akan gina wani abu na al'amarin addini to ya sani ba shi da wani sakamako Allah shi kaɗai san iya sakamakonsa.
Gaskiya ne.
Allah shi zai biya shi.
Hmm.
To, saboda haka tafsirin nan namu in Allah Ubangiji ya sa muna cikin masu rai da lafiya, muna tunanin za a rufe tafsirin nan ranar Juma'a ko ranar Asabar. In an yi ruwa ranar Juma'a, to in- sai ranar Asabar za a yi.
Ai, don asa- ok, asabar 29 kenan ko? To, eh, na'am.
Na'am. To, in ko ba a yi ruwa ba, to ranar Juma'a insha Allah za a rufe wannan tafsiri. Saboda haka muna jawo hankalin mutane har da Allah al'amarin nan yana buƙatar ɗan wasu abubuwa. wanda akwai abubuwan da ake so a gudanar a tafiyar a cikin rufe wannan karatu da haka muna roƙon jama'a da a taimaka fi sabilillahi wa rasulihi kamar yadda dai aka saba yau wannan ba mu za a yi wa ba malam za a yi wa ba addini za a yi wa da kuma makota duk wanda suke jin mu duk wanda yake da wani abu wanda yake da zai iya taimakawa saboda Allah to ya taimaka saboda Allah Allah shi zai biya shi Allah Ubangiji
Bismillah.